أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر والتعظف بنظرة تأتي لنا بالظفر سورة الكهف مكية إلا واصبر نفسك الآية مئة وعشر آيات aw hamsa ashara aya suratul kahfi kenan ta sauka a makka sai ce wadda Allah wasbir nafsaka ma alladhina zuwa karshe aya ce 20 ko da goma ko 20 da goma sha biyar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi anzala alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ita wannan suratul kafi kamar yadda ya bayani tana cikin surori na makka ita wannan sura ɗaya ce daga surori guda biyar na alkur'ani wanda an ka fara da alhamdulillahi su ne fatiha suratul an'am suratul kafi wannan da muke a kanta yanzu suratul saba'in suratul fadiri dukkan waɗannan surori guda biyar suna farawa ne da girmama Allah da tsarkake shi jalla wa'ala da kuma yin furuci gare shi da tabbatar da girma da buwaya da girma da ɗaukaka da cika ga Allah subhanahu wa ta'ala ita wannan suratul kafi ta yi magana ƙisosi guda uku wanda suna cikin ƙisosi masu burgewa da ban sha'awa cikin ƙisoshin alkur'ani sun zo da wannan kisoshi saboda tabbatar da madahohinsu na asali shine tabbatar da aƙida kyakkyawa abinda aƙida kyakkyawa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine aƙida dukkan kowane irin musulmi suna tabbatar da aƙida kuma wannan kisoshi guda uku dukansu suna amfani da don tabbatar da wannan aƙida ingantatta sannan kuma da tabbatar da yin imani da girman Allah mabawayi maɗaukaki ƙissa ta farko ta ce ƙissa a sahabul kafi wato tana karantar da mu yadda ya kamata mutum ya layya da rayuwa ta yi bale abin da ba ita ba saboda tabbatar da aƙida shi ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato duk abin da za ka rasa saboda tabbatar da aƙida ka to ka rasa ko da za ka rasa rayuwarka ya kawo wannan cikin labarin wasu samari muminai da suka gudu suka bai garuruwansu da iyayensu da mutanensu suka koma cikin kogon duci saboda su tsira da addininsu sai Allah ya sa musu kwana har suka yi shekara 390 suna bacci shekara 390 suna bacci sannan Allah ya tada su ba wannan dogon bacci na shekara 390 to haka ake so kai ma in ta kama kale da rayuwarka saboda tsira da addinin ka to kai kissa ta biyu kissa annabi Musa da Khadiru ita kuma kissaje tana nuna tawadu'i cikin neman ilimi duk wahalar da zaka sha cikin neman ilimi to ba wahala bace saboda abu ce mai iyaka wahala mai iyaka mai kyau ba wahala bace kamar yake daɗi mara iyaka mai kyau to shi ko ba daɗi bane kuma tana ba da labarin abin da ya gudana na gaibi da ba da labari ga gaibi wanda aka yi ma annabi musa wanda yake imamu khadiru shine ya ba annabi musa wannan labari duk da annabin musa na annabin allah mursali min ulul azmi kuma kalimullahi amma dai nan an tura shi wurin khadiru saboda ya koyi karatu kuma ya koyi ladabi don banu isra'ila suka ce mishi duniya wahi ilimi to tuna shi an annabi mursali abokin magana allah sai ce ni to ce wanda ya ni din nan sai allah ce a'a baka da labarin akwai wani malam imamu khadiru yana can ya yi ka ilimi ka je wuri ne ka koyi ilimi to ya gamu da dubin wahala har ya gamu da shi to a nan wurin sai khadiru ya aiki wanda ya saba ma shari'a da annabi musa ya sani sai annabi musa ya mishi musu ya ce ba haka ya kamata ba to sai ya bashi labarin gaibi cewa ga abun da ya sa aka yi haka nan kuma da ƙarshe ce mishi duka al'amarin nan wa ma fa'altuhu anamri ba zaɓi na ba ne ba so zuciyata ba ne sa ni aka yi Allah ya sa ni kamar kisan mutanen jirgi wanda sai da aka kai su suka ba da kudi aka ce a malam ku bar kudinku sai ɗauki gatari ya huskaci jirgin annabi musa ce kai ko abin kirkin da sun kai mana sai ka lalata musu jirgi ya ce dama na ce ba ka ya hankurin zama da ni ya kyale shi ya ce ato ai mantuwa ce kakka rike da mantuwar da zai kuma kakka matsa man da irin wanga bai diddiki sun kace sun haga mu da yaro hadiru ya kashe yaro annabi musa ya ce miye ma katal nafsar zaki ya tabi ga nafsin cika kashe rai mai tsarki ba ta kashe rai ba ya ce ban ce ma ba ka yi haƙuri da ya ce wai to wanda a ma hankurin wannan ba zan ƙara ba suna zuwa gari suka nemi a saukar da su aka ƙi a ba su ruwa aka ƙi a ba su abinci aka ƙi suna zagaye gari sai ga bango zai faɗi sai imamu hadiru ya yi ma bangon nan nuni sai bangon nan ya tsaya bai faɗi ba annabi musa ya ce kash da dai ka sani ka tsaya mu yi janga ko abinci mu ci mu yi janga su biya mu ya ce to da nan ban ƙara tahiya da kai don ka kasa hankurewa kayan man gaddama su uku to sai ba shi labari jirgin nan da ba haskace shi ba da wani azzalumin sarki ya anshe shi kuma masu shi talakawa ne da shi sun ka dogara amma da yawan nan suka wuce sai su gyara abinsu kuma ga an cire allo ga a cikin teku amma ruwa ba shiga ba saboda karama ta shi annabi ta shi waliyin nan imamu khadiru shi kuma yaron ne ya gaya mai cewa idan ya girma zai karkatar da iyaye ne su kafirta da haka muka kashe shi kuma Allah zai ba su wanda ya hishi tsalki shi ko bango ba dan su ba ɗayan wani bawa Allah ne salihi ya ɓoye masu taska a ƙarƙashi in sun girma za su gane su cire yanzu ko yan bango ne faɗi za a ga taskan nan kuma za a lalata duk abin da aka ban masu kahin su girma kuma ka sani wa ma fa'altu anamri ba ba dubara ta bace ba so na ba ne Allah ne ya sani to kaga sai mutum ya tawadu'i kissa ta uku kissa zulqarnaini wani sarki ne wanda Allah hore ba jin tsoron Allah da adalci sai ya samu Allah shimfiɗa mashi mulki har ya mallaki ƙasa ga baki ɗaya ya mallaki inda rana ka hitowa da inda ta ka faɗuwa kuma cikin wannan sura aka yi maganar bangon ya juja da ma juja wanda ya yi masu hakanan wannan sura don tabbatar da manufarta na tabbatar da gyaran aƙida da gyara imaninmu da Allah to ta kawo kuma misalai guda uku wanda yake suna tabbatar da cewa ita gaskiya gaskiya ce ba ruwanta da yawan dukiya ba ruwanta da tsarhin mulki a aƙida kyakkyawa ta kaɗaita Allah to shi kawai gaskiya ke bukata ba mamaki komai yawan dukiyar mutum in bai da aƙida mai kyau sai ya zama ɗan wuta talaka wanda bai mallaki abin da zai ci ba shine ɗan aljanna ko ko mai mulki mai ƙarfin gaske ya zama in bai da aƙida mai kyau ɗan wuta ne talaka wanda bai mallaki komi ba na mulki ko da sakin ko zai wulakanta shi ya kashe shi shi ke da aƙida shi da mai arziki shi da da aljanna ya kawo misalin mawadacin nan wanda yaka ganin talakan nan mai ganin girman imani da kyakkyawan aƙida cewa ba kowa ba ne shi adda gonaki har guda biyu ya ce da ya shiga gonaki na guda biyu ya ce ba ni zato wannan gonaki za su kare har abada kuma ba ni ma yadda da cewa za ya tashi kiyama ci ba ka ganin ko duniya na hika na yi karatu ko lahira haka za mu tashi talakan da ya gwada mai cewa wannan dukiya ba koyi ba ce mai hana ma ya gode ma Allah da ya ba shi wannan dukiya sai ya kafirce ma Allah ana na Allah ya turo wuta duk ta kona gonar ya koma bai da kobi sai khasara misali na biyu inda ya kawo misali na rayuwar duniya komi yawan duniya komi kyawanta komi tabbon ƙasa ƙarshe dai za ta kawo za ta gushe ta ban nadama da haka kyawun duniya da yawan shi da kyalkyalinta kashe raba ka da Allah don Allah shi an madawwami rayuwar duniya rudi ce kama akwai amma ba da akwai ta ba misali noku da ya kawo misalin girman kai da ruduwa da wata baiwa da Allah ya yi maka to in wannan ni'imat ta rude ka ka zama mai girman kai to sai ka rena kowa har sai ka rena Allah subhanahu ta'ala sai ya zama ni'iman nan ta zamo sanadiyya halaka gare ka misalin da ya kawo kawai misalin iblis la'anahullahu sanda Allah ya hore shi ma Adamu sujada yace ai ni nahi Adamu dan ni kaya da wuta shi ko yanzu na aka kwaba kasa gaban mu kai shi a'a zaka ce in mai sujada sauran mala'iku suka sun kai iblis ya yi girman kai ya ce ana khairu minu halakta ne min narin wa halakta min din to sakamakon shi shine Allah ya hoshi da shi Allah ya kore shi Allah ya nisanta shi daga rahama waɗannan ƙissosi guda uku da misalai guda uku suna nuhin tabbatar da girma ga Allah subhanahu ta'ala da gyara aƙida mu gare shi da kuma lura da halin duniya. an ce mata suratul kafi saboda mu'jizan nan ta Allah subhanahu wata'ala wadda ta bayyana ga yaran nan ashabul kafi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wato kyakkyawar sifa matabbaciya ta tabbata lillahi ga Allah nan Allah tabaraka wata'ala ya ba da labarin cewa yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala to me Allah ka nuhi shi yana nuhin sanar da mu cewa girma da ɗaukaka yabo mai kyau matabbaciya tabbata ga Allah yana sanar mu da yana sanar da mu wannan ne ko kuwa a'a yana so mu yi imani da haka mu yi imani da cewa alhamdulillahi ko kuwa kawai abin nuhi ne Allah ya yabi kanshi da kanshi tabaraka wa ta'ala ya yabe ka da cewa tun da ai magana ta ce shi ya ce makai ne alhamdulillahi kun ba wani allahun ba shi ne allahu ya yabi kanshi da kanshi ko kuwa a duka ana nuhi ana nuhin a sanar da mu ana nuhin mu imani kuma allah ne ya yabi kanshi da kanshi da in za mu yabe shi mu ma haka za mu ce almustahiqu lil hamdi huwa allah tabaraka wa ta'ala wanda yake macancancin yabo da godiya shine Allah tabaraka wa ta'ala allamu lil istihqaq alhamdulillahi li dinnan to ta tabbata ce da tabbatar da Allah shi ɗaya cancanci a gode mishi walhamdu yakunu qawlan wa fi'lan wa halan shi godiya tana zamowa kashi uku akwai godiya ta magana akwai ta aiki akwai ta hali alhamdu qawlan abinda a godiya Allah na magana an yahmada al'abdullaha tabaraka wa ta'ala shine bawa ya gode ma Allah tabaraka wa ta'ala bima hamida bihi nafsahu da abinda Allah ya yabi kanshi da shi fi kutubi cikin littattafan shi wa ala alsnati anbiya'ihi da kuma yaban da ya maka ne akan harshen annabawan shi ka ƙaunin abdi masalan kawai misali bawa ya ce alhamdulillahi to faɗin haka da baki shine godiya ƙaulan da zance walhamdu fi'ilan godiya ga Allah aikace huwal qiyamu bil amalil badaniyya taqarruban ila Allah tabaaraka wa ta'ala shine tsayuwa da ayyuka na jiki don gabatar da ibada zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala walhamdu halan godiya ta hali wal ittisafu bil kamalatil ilahiyya shine sifantuwa da sifofi kamilalli na kamala na ubangiji subhanahu wa ta'ala kal ilmi kamar ilimi sifa ce ta kamala ga Allah to ka sifantu da shi da kai ilimi wal amal da aiki da ilimi wal judi da baiwa wal karami da karimci qiyamul abdi tsayuwar bawa mutasifan bi sifatillahi tabaraka wa ta'ala li nafsihi yana bi sifatillahi tabaraka wa ta'ala huwa hamduhu halan sifantuwar bawa da sifofin Allah tabaraka wa ta'ala to shine godiya Allah ga hali wai za nazarna haqiqatan idan muka yi duba na haqiqa najid za mu samu anna hadha alhamda wannan yabo huwa hamdullahi tabaraka wa ta'ala nafsihi shine wannan godiyar da Allah ya gode ma kanshi da kanshi al'abdu bawa yahmadu zira gode ma Allah ƙaulan gazance wa yaqum bil a'mal badaniya kuma ya tsaye da ba da ayyuka na jiki godiya ta aiki bi an yasrifa kullu udhu min a'dha'ihi fi ma khuliqa li ajlihi shine ya juyar da kowace gaba da gaban shi cikin abin da aka halicce ta saboda shi haza huwa alhamdu fi'lan wannan shine godiya ta aiki wa huwa shukur shi aka ce ma shukur godiya ta aiki da gabai wa amal hamdu halan amma godiya Allah na hali fa huwa tisafu bil kamalatil ilahiyya shine bawa ya sifantu da kamaloli na ubangiji subhanahu wataala kamar da ya kawo misali da ilimi da aiki da shi da baiwa da karimci wa zalika ya'udu lihamdillahi tabaraka wa ta'ala bi nafsihi fi mazahir makhluqati wannan yana koma ga gode ma Allah tabaraka wa ta'ala inda ya gode ma kanshi da kanshi cikin mabayanar dukkan halitta Allah falhamdulillahi hamdul abdu lirabbi godiya ta Allah shine godiyar bawa ga Ubangiji wa hamdun rabbi li nafsihi akwai kuma gode ma Ubangiji ga kai ne shi da kai ne ya gode ma Allah to da godiyar bawa da godiyar rabbu kullu hadha lillahi dukan sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala alladhi anzala ala abdul kitaba wanda ya saukar da littafi shine qur'ani ga bawa ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasafa nafsahu bi istihqaqi hadha alhamdi Allah ya sifanta kai da cancanta wannan godiya da yabo li kaunihi huwa alladhi anzala hadha alkitaba dan zama Allah shine ya saukar da wannan littafi kuma hadha alkitabu wannan littafi alladhi huwa akbaru ni'matin ajraha Allah tabaaraka wa ta'ala ala khalqihi shine mafi girman ni'ima wadda Allah ya gudanar da ita tabaraka wa ta'ala ga halittar shi lima fi min sa'adati ad-dunya wa al-ukhrawiyya da abin da ke cikin alqur'ani na arzikin halitta arzikin duniya da arzikin lahira min waqati nuzulihi ila akhir ad-dahri tun lokacin saukar qur'ani har zuwa ƙarshen zamani yasluhu yasluhu ma'a kulli zamanin wa makanin shi qur'ani yana ingantuwa ya kyautatu tare da kowane zamani da kowane wuri wa ma'a kulli jilin da kowaɗanne yanayi da kowace al'umma anzalahu ala abdihi ya saukar da ƙur'ani ga bawan shi muhammadin sallallahu alaihi wasallam almustahiqu li an yakuna abdan lillahi mutlaqan huwa muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kasance alladhi anzala ala abdihi alkitaba to abdihi din nan shi zai magana a kan shi ya ce ya saukar da ƙur'ani ga bawan shi wane ne shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ke shine ya cancanci ya zamo bawa na allah mutlaƙan in allah ya ce bawa na to annabi muhammadu ya kanu sallallahu alaihi wasallam huwa shine wanda ya cancanci haka mutlaƙan shine annabi muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa abdullahi ala kulli halin shine bawan Allah a kowane hali alqaibu bi amri atamma qiyamin wanda yake mai tsayuwa da al'amarin Allah mafi cikar tsayuwa abduhu alladhi la yunazi'uhu fi shay'in shine bawan shi wanda bai jaya da shi cikin komi abduhu alladhi huwa kullu mawjudatihi bawa ne wanda yake a dunkule shine dukkan halitta Allah baki daya fallahu tabaraka wa ta'ala huwa al-haqqu wa ma siwa Allah fa huwa juz'un min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala shi dai an matabbaci gaskiya to duk abin da ba shi ba wani abu ne yanki daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dama la ilaha illallah Muhammadur rasulullah su kenan sallallahu daga Allah sai manzo Allah فالمتميز عن الربوبية هو حضرة محمد صلى الله عليه وسلم wanda yake abu daban daga rububiyya to halara ce ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan falaisa illa rabbu wa muhammadun kenan ba komi sai allah sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce allah da annabi ka taba jin sun rabu yawwa ba komi ba kowa daga Allah sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa ala hadha to akan wannan kaga dai Allah ba bawa bane to wa abbawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda ana magana Allah aka kawo annabi Muhammadu to bawa ne na Allah kuma shi kadai an sabon me bayan samuwa Allah subhanahu wataala fa ala hadha Muhammadun huwa al-abdu haqiqatan kenan akan wannan bayani da muka yi annabi muhammadu sallallahu shi abbawan allah na haƙiƙa wa in kana kullun nasi abidahu wa kullul khalaqi abidahu ko da yake an koma wata nahiya ta magana dukkan bayi su ma bayin allah ne ko kuma wa inna kullan nasi abiduhu dukkan bayi bayi ne na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda yanki ne da gare shi kuma dukkan halitta bayan shi ne ƙala iyad wa mimma zada ni farahan watihan ko sharafan watihan wa kittu bi akhbusi adaw surayya dukhuli ta ta qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya yace na daga abin da ya ƙara mani farin ciki da ɗaukaka da jin cewa ni ma wani abu ne muhimmi ina ji da kaina na kusa in taka tauraron suraya da maɗanfarin takalmina shiga ta ƙarƙashin cewa ka ya ibadi da ka ce ya ibadi na san da ni ciki to dama girman bawa girman mai shi to adibi Allah subhanahu ta'ala ni Allah ya da zan bawa shi to girman ya kai wa an sayarta girma na biyu ka sa Ahmad annabi Muhammadu Ahmad sallallahu nabiya li ya zama annabi gare ni kulluna abiduhu dukkan mu bayan Allah ne walakin idza nazarna fil haqiqati amma da in mun duba ga haqiqan lamari alimna an laysa lillahi abdun illa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqiqa Allah bai da wani bawa sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam وهو مقامه الذي يفتخر به صلى الله عليه وسلم كما زمان شباوا نا الله to shine muqamin da manzon Allah ka alfahari da shi sallallahu alaihi wasallam ya kulu manzon Allah na cewa ana sayyidu waladi adama wala fakhara ni ni ne shugaban dukkan ɗiyan adamu amma zama na shugaban su bai ishe ni alfahari ba abu da nake alfahari da shi wata bawa na Allah subhanahu wataala ai la fakhara lahu bi kaunihi sayyida waladi adam ma'ana bai da wani alfahari da zai yi dan zamuwa ta shugaban ɗiyan adamu balinna ma fakhruhu bi ubudiyatihi lillahi tabaraka wa ta'ala a'a abinda a alfaharin shi da girman shi yana alfaharin da bauta ta ga Allah tabaraka wa ta'ala zamuwa ta bawa Allah li'annahu la yakunu sayyidan illa fi hadratil agayar saboda bai zamuwa shugaba sai an shiga hadarar agayaru shine ganin wani Allah subhanahu wa ta'ala to me yake da wannan martaba ko ai gwamma inda zai nutse da gare shi sai Allah kawai koko daga Allah sai shi wa ma fi hadratillahi fa ma thamma illa Allah wa huwa amma halara Allah babu kowa ba komi can sai Allah sai shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wa zai ce wa bawa shi zai ce ma Allah bawa koko Allah da ya shi bawa zai ce mishi ba haka shi ne bawa wa huwa shi maza Allah sallallahu alaihi wasallama abdun fi hadal maqam bawa ne a matsayin halara ta Allah subhanahu wataala wa hadal maqam huwa ala maqamatihi sallallahu alaihi wasallam muqamin zamuwa shi bawan Allah shine mafi daukakan matsayi ne wurin Allah subhanahu wataala ga baki daya fatajidul qur'an yusammi muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdahu fi akbari mazahiri kana samun ƙur'ani yana ce ma annabi muhammadu bawan allah a cikin alƙur'ani cikin mafi girman mazhari don mukamin da ya kowane ɗaukaka sai haka an ce mishi bawa na allah akabaru mazahirin muhammadin sallaslama makamu nuzulul wahayi alaihi mafi girman mazharin annabi muhammadu sallallahu alaihi mukamin saukar wahayi gare shi wa maqamu da'awati lillah da matsayin kiran shi zuwa ga Allah wa maqamul isra da maqamin isra'i wanda yayi ta yi mi'raji wanda ba taba samun wanda ya ba kaga Allah shi da kai ne ya jinjina ce subhanallazi asra bi abdihi laylan girma da tsalki da ɗaukaka sun tabbata ga wannan da ya isra'i da bawan shi cikin dare kaga shi kanshi Allah ya jinjina ma wannan sifa da wannan abu da ya bayyana ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba shi da ya je ba a Allah ma da ya kai shi shi ma ya kamata a jinjina mishi to ba kowa sai Allah da haka sai Allah ya jinjina ma kanshi da kanshi kamar can da ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdil kitaba to haka wancan ma ce subhanallazi asra bi abdihi laylan ma kala kaga nan bai ce subhanallazi asra bi nabihi ba sarki ya tabbata ga Allah da ya isra'i da annabin shi a inna ma kala bi abdi yace da bawan shi wa maqamun nuzul maqami kuma saukan mishi da wahayi sai Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba kaga ala abdihi bai ce ala nabihi ba ko ala rasulihi wa maqamud da'wati ila Allah makamin kiran bayi zuwa ga Allah da Allah zai ba mu labari sai ce wa innahu lamma kama abdullahi ya da'uhu yayin da bawan Allah ya tsaye ya tsaya yana kiran shi zuwa ga Allah to kaga abdullahi Allahu mustahiqu lil hamdi ala kulli hal Allah macancanci ne da a gode mishi akan kowane hali ake bahaushe ya ce ko kana ga bakin kura dole ka gode ma Allah hatta ƙalar rasulu sallallahu alaihi wasallam har manzo ya ce alhamdulillahi ala kulli hal in abu ya faranta mai ciki sai ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat in kuma abu ya zo ya bakanta mai ciki sai ce alhamdulillahi ala kulli hal suna ce alhamdulillahi alladhi la yuhmadu ala makruhin siwahu godiya ta tabbata ga Allah wannan shi kadai ma abin da ya kaso wanda ranka zai baci kuma dole ka ce ka gode ma Allah tunda akwai abin da yi wannan bala'i ya kyale ka bai saukan ma da shi ba sannan kahin wannan bala'in ni'imomin da ya maka ba su da iyaka to Allah kaɗai ka tsulkawa bulala kuma ka ce ka gode duk wanda ba shi sai dai ka yi kawai amma dai Allah shi ne abin gode ma ala kulli halin wa huwa al-mustahiqu lil hamdi kuma shine macancanci da a gode mishi لأنه هو الذي أنزل هذا الكتاب على عبد على هذا العبد don Allah shi ne wanda ya saukar da wannan littafi na ƙur'ani ga wannan bawa nashi annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam mu kan mun more an'ama alaina Allah ya mana ni'ima bi Muhammadin da aiko muna annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam kuma aka ƙara muna wa an'ama alaina bil Qur'an kuma ya mana ni'ima da ba mu alƙur'ani wanda ya aiko shi ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya ba mu alƙur'ani walam ya ja'al lahu iwajan kuma bai sanya wani saɓani ba ko walwale ma juna ko karkace magan hanyar gaskiya bai sanya shi ba lahu aifi cikin alƙur'ani shi ne fil qur'ani ikhtilafun babu sassaba a cikin qur'ani wata naqudun da walwale ma juna bal huwa kitabun mustaqimun tamaman qur'ani littafi ne wanda yake daidaitacce kuma cikakke iyakan matuƙar daidaituwa to shine alkur'ani balaga min alfasahati aqsa darajat alfasaha a wajen fasaha ya kai mafi tsororuwa mafi ƙurewa darajojin fasaha wato babu wata fasaha wadda za a samu kamar alkur'ani wa min albalagati kazalik wajen balaga ma ya ƙure matuƙar balaga wa husnin nazmi wurin kyakkyawan tsari shi ma ya ƙure wani ikhbari da wajen ba da labari bi ma maza wa ma sayati ba da labarin abin da ya wuce da ba da labarin abin da bai zo ba amma zai zo wal hukum fi ma bainana da kuma yanke hukunci abin da ke tsakaninmu yanzu kaga kenan komi na cikin alkur'ani abin da ya wuce da abin da zai zo da abin da yake yanzu ana rayuwa a cikin shi dama iyakar rayuwa kenan jiya yau gobe wa balaga fi hadha mustawan ma balagahu ayu kitabin min al-kutub al-ilahiyya al-munazzala fadlan an siwaha kuma a waɗannan huskoki da muka bayani fasaha balaga kyakkyawan tsari ba da labari ga da da yanzu da nan gaba to ba wani littafi cikin littafin Allah da ya sauka wanda ya cin mashi ya kai kamar Qur'ani to balle wanda ba littafan da Allah ya saukar ba ya saukar da Qur'ani qayyiman ay mustaqiman shi na madaidaici laysa fil Qur'ani iwajun babu karkata a cikin Al-Qur'ani wa kadahu ya karfafa shi bi qawlihi qayyiman kaga da yace wala ma ja'alahu iwajan ai shine mustaqiman kuma sai yace qayyiman takidi ne hatta ta'alaba hakka san anna al-Qur'ana kullahu dukkan Qur'an laysa fihi iwajun ba karkata cikin shi lafi kullihi ba karkata cikin dukkan shi wa lafi ba'dihi haka baya cikin ba'ali ne wa lafi juz'in min ajza'ihi ba karkata cikin wani yanki daga juz'u'an alqur'ani gabaki daya bal huwa mustaqimin qur'ani madaidaici ne kullan dukkan shi min awwalihi ila akhirih daga farko ne zuwa ƙarshe wato inda bai kawo takidin qayyaman ba sai a ce yarin jayar da abin da ya yawa akwai karkata amma dai kaɗan amma in an duba gaba ɗaya haka jumlatan to ƙur'ani mustaƙima to shi ne sai ce ƙayyima a'a jumlatan wa tafsilan ƙur'ani bai da karkata liyunzir ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshir al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana Allah ya saukar da Ƙur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sifa liyunzira ay yukhawifa bil kitabil kafirina dan ya tsoratar da kafirai da alqur'anin nan anzalal qur'an Allah ya sauka mai da Ƙur'ani liyukhawifa al kafirin dan ya tsoratar da kafirai ba'asan shadida azaba mai tsanani min ladunhu min qibalillahi daga Allah za ta same su in lam yu'minu bi hadha kitabi in ba su yi imani da wannan littafi na ƙur'ani fasa ya tihin ba'asu min indillahi tabaraka wa ta'ala shadidun azaba mai tsanani daga Allah tabaraka wa ta'ala za ta zo musu da sannu wa hadhal ba'su fid dunya wal akhirah wannan azaba ko mai tsanani daga Allah za ta zo musu a nan duniya da kuma lahira wa yubashshirul mu'minina kuma ya saukar da shi da ya mu'mine bushara su muminan na allazi na ya amalu na salihati waɗanda ka aikata kyawawan ayyuka ya musu bashara cewa anna lahum ajran hasanan suna da lada mai kyawu ai inzarul lil kufar qur'ani ya sauka dan gargadi ga kafirai wa tabshirul lil mu'minin kuma bashara ga mu'minai ma kithi nabihi abada kuma in an shiga cikin aljanna ma kisi nabi suna madawwama cikin wannan lada ta aljanna abadan ha abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر ينا بعد صروق الذين قالوا كافرن nan da sun kace ittakhadha Allah waladan wai Allah ya rike da shine wai yanzuru aidan nau'an min al-kuffar kuma ya gargadi ga wasu nau'i na kafirai itta'u al-walad lillahi tabaaraka wa ta'ala wanda sun kai da'awar cewa Allah na da da tabaaraka wa ta'ala ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ما لهم به من علم باس دسني دونا مغنى دسكه أو ما لهم به بهذا الاتخاذ من علم cewa Allah ya rike da ba su da masaniya game da wannan magana aw ma lahum bihi bi hadha alwalad min ilm ko kuma ba su da sani gaɗan da Allah ya rika in ma sun ce akwai shi to su dai ba san wanda an ka ce wannan dan Allah ne ba su ba su da wannan sani wala li abaihim haka nan waɗanda suka riga su na uwayensu shine wala man qablahu wanda ya riga su bai da wannan sani yad'u lillahi waladan su yi da'awa Allah na da da wa hadhihi da'awa wannan da'awar lam tasdur an ilmin bata gangaro daga wai wani ilimi da suke da shi ba bal inna ma sadarat an jahalati a'a wannan magana ta gangaro ne daga jahilcin su law alimu shay'an da a ce sun san wani abu ba jahilai bane la alimu anna la yastahilu fi haqqil walad da ko sun san Allah a haƙƙin shi to da ya koru baya da za a yi a ce Allah ya rikida to zama suna jahilai taka suka faɗa abin da yake baiwa walakin littasafihim bil jihala sai dai saboda sifantu su da jahilci wasafullah bima la yaliqu bi jalalihi suka sifanta Allah da abin da bai dace da girman Allah ba wa huwa alwalad shine da ma'arafu hadha alwalad basu san wannan dan ba ma'arafu hadha al-ittikhad basu san wannan riƙon da Allah ya yi ma wani bada ga cewarsu وما عرفوا ما في هذا القول من الكفر بس سان girman abun da ke cikin wannan magana ba na kafirci wama la yuridillah tabaraka wa ta'ala ba san girman abun da suka wadi wanda ba zai yadda da Allah ba ya kyale su kabarat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba kalimatan takhruju min afwahihim hadhihi alkalima wannan kalma cewa Allah na da da wadda ka hituwa ga bakunansu kabura ta girma ta yi muni hadil kalima wannan kalma Allah na daɗa kabura an ta min fami ahadin ta yi girma ta yi muni ta hito ga bakin wani mutum guda yani abinda da Allah ka duhi na nuhin ma a shadda jara'atahum alallahi mamakin tsananin ƙarhin zuciyarsu da ƙarhin rashin kunyarsu ga Allah ta'ala haisu yi ƙuna an ya tafawahu bi hadhihi kalima sanda har suna iya rashin kunya ƙarhin zuciyar furta wannan kalma ga Allah subhanahu wa shine Allah ka mamaki a a za a yi ƙarhin halinsu da cije wasu har su gaya ma Allah wannan maganar rashin kunya Allah ya ce dai in ya ƙulu na ba su wadin komi illa kaziban sai ƙarya ƙarya suka yi kaga Allah bai da bukata ya ƙaryata su tun ba inda za su kawo gaskiyar maganar kun ba inda za su kawo ɗan to amma da duk da haka saboda a san munin maganar Allah bai shiru ba sai da ya ce in ya ƙulu na illa kadiban ai illa maƙulan kadiban ba su wajen komi sai maganar ƙarya فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا تشيما الله صلى الله عليه وسلم kun san. mun ce da Allah ya ce bawa na to maza Allah ka nuhi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya ɗauki bautar da ita ya ka tutiya ya ka alfahari don haka duk abin da Allah ya sa shi to sai baba ta gani shine zai kama hayya ba Allah tausai ce haba ka sauwaka makanka ba ina nuhi in wahal da kai bane wa anzalna alaikal qur'ana litashqa ba muna ne mu wahal da kai bane sassafta duk abin da Allah ya ce to ya kama kenan sai ya ba Allah tausai ya ce kai sauwaka makanka ba wahala nake nuhi kai ba to yanzu su an ce ya zo ya kira su zuwa ga imani to ya matsa makai ne lalle lalle kowa sai ya zama ya imani Allah ya ce to wai kashe kan kaza kai in ba su ba da gaskiya ba ai ba da gaskiya su ba aikin ka bane sawaka ma kanka abinda naka aiki kira su yadda nice in ban ga dama ba za su ansa maka ba da gare ni ne kai hankuri ji saboda gaskiya annabi Muhammadu ga bauta sai ubangiji ne ya ce yi hankuri sassafta makanka sallallahu alaihi wasallam da an ka ce zan ki qiyamul laili shine ya kama sai da kawo sun ka kumbure sun haka musu bajini saboda Allah ya ce zo in zo kai ya koka ma yayi tai yayi tai to shine Allah ya ce wai kashe kan kaza kai dan an ce ka zo kai kira su su yi imani dan sun ki sai ka mutu ka kyale su kai naka aiki sallallahu alaihi wasallam ce fala'allaka baqi'un nafsaka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala asarihim wai shin kai Muhammadu sallallahu alaihi shin halan kashe kan kaza kai ka halakan ka saboda nisan juya wasu gabarin ba da gaskiya da kai shikenan sai ka ce ka mutu in lam yuminu in ba su ba da gaskiya ba bi hadal hadisi da wannan magana tawa asafan gaizan wa huznan minka lihirsika ala imanihim dan makura da hushi da cika zuciyarka da bakin ciki shikenan sai ka ce ka halaka dan kwaɗanka ga imanin su to ni ban ga dama ba ni na hana su ba da gaskiya kuma ban ce sai ka shiryar da su ba laisa alayka hudahu shiryar da su ba aikin ka bane inna muhammadan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kana huwa atqa ibadillahi tabaraka wa ta'ala lillahi ya zamo shi ne mafi jin tsoron Allah bayan Allah duka ga Allah ya ce na rance da Allah wanda ya kowane gaskiya dun nahi ku sanin Allah wallahi dun nahi ku tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam fama amara Allah tabaraka wa ta'ala bi shay'in illa balaga bi imtisali hatta zajarahu Allah bai taɓa horon shi ba da wani abu sai ya kai matuƙar iyaka ƙoƙari ne cikin kama horon Allah har sai Allah ya tsawatai cewa kai sauƙa makanka ba haka na kanuhi ba a marahu bil infaki Allah ya hore shi ya ciyar da dukiya ta yi fa'an faƙa jami'a ma inda sai ta duk abin da mallaka ya ce saboda Allah hatta libasihi hatta wayi ne ya ɗauka baya saboda Allah wa baƙi fi baitihi uryanin ya zauna hutu gida ne tunda Allah ya ce ya bayar to duk abin da hannu ne ya kai gare zai doka ba har tohon jiki ne ya bayar sallallahu alaihi wasallam to haka shine wannan wa mastada'a mastada'a kenan wa mastada'a kenan ba wai gwargwado ba a'a iyaka abin da kaka iyawa kawai misali maciji ya koro ka ka zo ka sheka ka shige cikin wani rukuki bayan ka gaji da gudu kadiba sai ka ga zaki ya taso maka to gudun nan za ka shi an masa da'a kaka ba za ka ɓoye wani abu na ƙoƙarin gudu ba to shi an masa da'a to shi haka manzan Allah yake sallasa ba wai ka za ka ca ai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to wus'aha duk abun da ke wus'aha fa to an bi da ka bada shi to da ka san zaki ya biyo ka nan ba gajiya ba ko su ma kai kana tashi inda ka gan shi ka koyi gaba da gudu sai dai ya cin ma kana gudu ya kambaɗe ka ya kashe ko kuma ka faɗe ya cin ma kana shishe ka to haka manzon Allah yake in ya kama sai Allah ya ce kai ba hawa hal da kai ne ka sai sassauta ba kanka to da duk ya bada duk abun da an gani har tuhan jiki ne zama huntu fanahahu Allahu an zalika sai Allah ya hana shi ce ba haka naka nuhi ba wala taj'al yadaka magalulata ila unuqika wala tabsutha kullal basdi fataqawda maluman mahsuran kada ka sa hannunka ka ɗaure ga wuya ka zama na hana ko wacce yammanka ce ban baka to kuma wala ta su tsaha kullal balta kakka shi hida ta dukka shi hida duk abin da ka samu ka bude hannu a zo a kwashe saboda dan adam shi adda wani abu kamar karamin yaro yanzu yaro da yake shi dan adam na gaskiya wanda wani abu bai shige shi ba yanzu yaro in ka zo ka bashi biskit zai murna ya gode to dawo ka ce yamman hana ma zai yi in ka ce ka kwata kuka zai aza maka menene azzalumi zai anshe man kaya to ya bashi abun nan mutumin gashi ya bashi kama ɗiba ka yan makanan shi kuka zai aza maka ya sheƙa da gudu ma an baba ya anshe ma abu ya baba ne to shi ne ɗan adam to tun haka yake kai in ka bashi duka shi bai yamma to da haka nan yammai ka riƙe saura haka aka yi ba ka miƙa ma duka ba a'a yammai eh ka yammai shi ka riƙe sauranka kada ka shi hida hannu ga baki da duk abin da an gare ka a kwashe fata kauda sai ka zauna maluman abun zargi in ka zama na hana sai a yi ta zarginka marowaci mutane da Allah suna ƙin shi mahasuran wanda yake kuma bai da komi taɓaɓɓe shine in ka bayar duka to sannan za a gane ba ka da wayo in ka dawo biɗa ga mutane sai a ɗora zaginka wai ya ta ya batalar da abu ne ya kuma kuma shi matsa muna to mu mun kace shi bata abu ne halal ko ko mu mun ka hana mai ko mun ka cika da Allah ya bashi kaga an hana mashi ba ga hanzari ne kuma an donga zage shi wa amarahu bis salati Allah ya hori manzo Allah da donga sallah qiyamul layli fa sallah sai ko ya kama sallah ya donga sallah hatta ware matkadamahu har kawahu ne sun ka kumbure sun ka danga tsatsagewa jini na zuba aisha ta ce ya rasu lawa ga irin wahala fa kai da allah ya so kama inna fata za fata mubila ba ka taɓa laihi ba allah ya ce da ka ya yahi ba ka laihi ce da za ka ya yahi kuma sai ka zo ka kawo wahala sai ya ce afala a kuna abu da shakura ba zan zamo bawa mai godiya ba ai kukan daɗi ne nake yi ya kama ƙiyamun laili haƙawa sun ka kumbure sun ka tsatsage min shiddati khawfihi min Allah tabaraka wa ta'ala saboda tsananin tsoron manzo Allah ga Allah tabaraka wa ta'ala ya zamo la ya'muruhu Allah bi shay'in illa imtasal ashadda al-imtithali hatta yuzjirahu Allah tabaraka wa ta'ala Allah bai horon shi da wani abu sai ya kama shi mafi tsananin kama horon Allah sai Allah ya tsawatai ya cika sauka makanka walamma amaru bit tabligh da ya hore shi da i da manzanci ishtadda tablighuhu hatta sara alhaqqu tabaraka wa ta'ala yukhadibuhu bihaza i da sakon Allah na i da manzanci sai ya rike shi da tsananin tsananin kama horon Allah da tsauri har Allah ya mishi magana ya ce shin wai kai fala allaka baqi'un nafsaka ala asarihim wai kai shin halan kashe kan kaza kai saboda nisan su daga barin abun da kake kira zuwa gare shi in ba su ba da gaskiya ba sai ka halaka ina ruwanka tuhlik nafsaka hirsan ala imanihim bi hadha alqur'ani asafan ay gaizan wa huznan zaka kashe kanka ne dan kwadayin su su imani da wannan qur'ani ka mutu da bakin ciki da makura bakin ciki ko kuwa fa inna ibadallahi salihin yulazimuna al-husna da'iman su bayan Allah salihai suna lizimtar zama cikin damuwa da bakin ciki ko da yaushe baka ganin bawan Allah ya saki jiki shina ta kyalkita dariya har dai dariya ga fadali ha ha ha ha ba wanda kana iya mutuwa yanzu yanzu kana iya mutuwa yanzu ko ba yanzu ba an jima ka kwanta lami lahiya amma shi kenan sai da sahi sai da sahi da sahi a zo a iske gawarka mi an nawa ga kyalkata dariya har da buga kafa da buga hannu saboda mutum ya rabu kana to bawan Allah ba irin wanda za ka shiru ko da yaushe ya yi zugum yana tunanai a a tsakanin shi da Allah yake ƙaƙa samun tsira akwai wani likita yana awon wata tsohuwa mahaifiyar malamin nasara radiyallahu anhu sai ya ce mama kin cika tunani ki daina yin tunani ta ce a yau ga yaro a anuka yan ba tunani ban ga na mutu na gamu da Allah na samu tsira kuma duniya ga 'ya'yana nan su kaza kuma ka ce in ba tunani kai dai ba ni magani kana ba ni magani amma ta in ba tunani to wani tunani zan bari to shine wannan zugum da bawa Allah yake tunani na makoma tai na yadda zai kasance a a kan ma ka ɗibi wa duniya ta lalace a'a duniya babu kowa sai kai don kai kaɗai aka magana da kai kuma kai kaɗai ka mutuwa ka iske an mutu da ka mutu kana gane ko an mutu kuma da ka mutu ai tashin kiyama tunda ba ka dawowa hakimsa to wannan shine sai mutum ya zama da'iman yana cikin tunane da baƙin ciki tsakanin shi da Allah subhanahu wataala da ya motsa astaghfirullah la musalli ala muhammadin la ilaha illallah subhanallah wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana mutawasil al ahzan ya zamo mai saduwar bakan ciki ko da yaushe manzo Allah ma in zai kallo ƙasa yake kallo kuma inda ma zai magana ya murmushi saboda ba a saba gani ba sai an rubuta akwai littafi cewa wuraren da manzo Allah ya murmushi akwai wuraren da manzo Allah ya dariya kuma za ga an ce ya dariya a haka haƙoran shi saboda ba a saba gani ba manzo Allah na murmushi da dariya haka a haka akwai littafi cewa wuraren da manzo Allah ya bayyana da bakin ciki akwai wuraren da manzo Allah ya kuka duk sun tattara su sun yi littafai to da manzo Allah mafi yawanci ne cikin damuwa yake ko da yaushe wa kullu salihin dukkan salihai su ma za ka same su sun kasance cikin yin shiru zugum kamar wani bakin ciki suke ciki amma ahalud duniya amma yan duniya fa humul ladina tagafaluna amma hunalika su ne waɗanda ka rabkana daga abun da a can can cikin gaibi in dukiya gare ka ka sani ko Allah ɓoye maka hasara Allah ɓoye ma talauci Allah ɓoye maka wani bakin ciki in wani matsayi ne gare ka ka sani ko cikin gaibi iyakar kaza za ka sauka ko za ka mutu ka sani ko kai dan wuta ne ka sani ko shi a tsaka mai wuya ka sai da kake yanzu amma an jima baka sanya za ka koma ba bale gobe to kuma ka zanna kana jin daɗi kana nishaɗi kana dariya saboda mai wa gaya maka mutanen duniya suna raukana amma hunalika ga abin da a can cikin gaibi da abin da kajirin su gobe kiyama wa ya dhahakun suna ta kyalkatar dariya wala yabkun ba su kuka sai abu ya same su faram kuma sai su baka tausayi wa huwa shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa law ta'lamuna ma alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kaseeran wallahi da kun san abin da ni sani da kun yi kuka mai yawa kun yi dariya ya kaɗan shi mai gura ka cewa wallahi da kun san abin da na sani balle a ce kun ga abin da na gani da kun yi na cikin biya asaru hadal kudubi wa sahabi lugurri safofil hubbi da kun yi bacci ɗan kaɗan abinci kun ci kaɗan fudulu da kun bashi to fudulu shine wannan rabkana dariya da nashadi fudulu da kun bashi radiyallahu ta'ala anhu inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluhum ayyuhum ahsanu amala inna mu in Allah ja'alna mun sanya ma 'ala al-ardi abunda as-saman kasa min al-hayawani na dabbobi wannan ba da tsiri wa shajari da itace wal anhari da ƙoramu wa gairi zalika da wani wannan mun sashi zinatan laha ƙawa ne ga ƙasa linabluwahum dan mu jarrabi mutane nazirina ila zalika muna kallon wannan abin da muka son mu gani ayyuhum ahsanu amalan fihi wane ne mafi kyawun aiki a cikin su wa ahsanun nasi amalan azhaduhum bid dunya mafi kyawun mutane aiki shine wanda ya fi su gudun duniya to kaga luga bai ce azhaduhum anid duniya ba anid duniya ba barin duniya ba a azhaduhum fi duniya cikin duniyar ya zama bata raba ka da Allah ba bata shagaltar da kai ba amma duniya ba a barin ta ga baki ɗaya wai don gudun duniya da tsoron Allah a'a azhaduhum fi duniya mafi gudu gudun halaka gudun saba ma Allah fi duniya a cikin duniya kama fasara jalal kama yadda jalalu ya fasara au koko mafi kyawun mutane aiki a sanin nasi amalan man ya amalu lillahi sirran wa alaniya wanda ka aiki don Allah boyen shi da bayanan shi su ga sufaye wai barin ma aikin kirki don ka a gani a yabe ka to ai ba shi ba ne zuhudu a abinda an zuhudu ya zama ganin mutane da ikhlasi ganin mutane ba zai hana ka yin abun kirki ba to balantana ɓoyi to amma shi ka yi abu don a gani gare su shirka ne arriya a shirkul asgar haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam to kai abunka na kwarai ko bayyana ko koyi amma dai kai don Allah ganin mutane in ya hana ka to ka zama mai riya dan a ce maka na Allah shi yasa abba kai to kuma haka baka samu ladar da ya kamata ka samu ba annasu ala arba'ati aqsamin shehu yace mutane dai kashi hudu ne ismun yadda annahu ya'mal lillah wa huwa ya'mal lid-dunya kashi daya za a ga suna aiki ga da'awarsu suna da'awawai suna yi don Allah amma suna yi don duniya ne ba don Allah ba to irin wannan asiri bai tonuwa sai an zo mutuwa kahin a zaurin hisabi shine su ne waɗanda haɓata ta amaluhum wa mai hasibu na annahum yusna suna aikin da sun kai duk ya lalace amma ga zatonsu sun rayu suna kyautata aiki sai sanda aikin zai amfane su sai su gane ashe ba su yi komi ba illa la'ana Allah kiyaye mu haula ahlur riya waɗannan su ne masu riya ula'ika aswa amalan waɗannan su ne mafi munan aiki saboda ba a huta ba in dukiya ce ya baya ba don Allah ba bai ga dukiya ta bai ga lada shine imhaki in ma kwana ya kai sallah ko zikiri ko salati bai yi baccin ba kun bai samu lada ba an bai ce ai na yi salati dubu kaza ni ji ana kowa barawo nan gabas to ba kowa barawo ba ka ji ya kwana salati shi ya kaso da haka ya faɗa maka wannan to haka wannan bai yi bacci ba kuma ibada ce Allah bai ansa ba wa qismun ya'malu lillahi qawlan wa niyatan kashi ɗaya su kuma suna aiki don Allah gazancensu da niyyarsu wa qismun ya'maluna lid-dunya qawlan wa fi'lan wasu kuma suna aiki don duniya ga bakin su zancen su da niyyarsu wa qismun ya'maluna lil-akhirati qawlan wa niyya wasu kuma suna aikin lahira ga zancen su da niyyarsu izan ahsanuhum amalan mafi kyawun su aiki don kaga waɗannan guda hudu duk ma'aikata ne kowane ya kai hakwano wurin ƙoƙarin aiki amma mafi kyawun su aiki az haduhum fi duniya mafi gudun Allah gudun duniya au koko mafi kyawun aikin su man ya'budu lillahi tabaraka wa ta'ala wahdahu wanda ka aiki don Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai az-zuhur fi duniya yu'inu ala hada to gudun duniya yana taimakonka akan kai aiki don Allah sirran wajarar alhamdulillah
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da lakira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake yantawa cikinsa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين